آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله ci gaba da karatunmu na littafin sulamul usul ila mabahithi ilmil usul za mu tashi baiti na goma sha bakwai قال رحمه الله وبعد هذا وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحلق وبالح وبالحق الكتاب أنزل وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحل وبالحق وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم ينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين مالن yace bayan yayi magana akan haƙi na ubangiji subhanahu wataala yanzu kuma yana magana akan haƙi na manzo sallallahu alaihi wasallama bal da sauran manzanni baki daya yace wa ba'da hada bayan wannan bayani da muka yi akan abin da ya shafi haƙƙin ubangiji rusulahu qad arsala yani arsala rusulahu Allah ta'ala ya aiko manzannin shi lahum wa bil haqqil kitaba anzala arsala rusulahu lahum yani lil khalq Allah ya aiko manzannin shi zuwa ga halittu wa bil haqqil kitaba anzala yani wa anzala al kitaba bil haqq al kitab nan ya same alif da lam saboda ismul jinsi ne fa yashtamilu al kutuba sunan jinsi yakan ɗauki ma'ana ta umumi kaga shi yasa yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal mala'ikati wal kitab aga al-kitab a gurin yani al-kutub al-kutub as-samawiyya allati unzilat ala ar-rusul amma sai ya kawo shi da ifrad lakin al-alif wal lam lil yani lil istighraq tana istighraqin jinsi gabaki daya yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun laysa al jinna al wahid wala al insiyya al wahida min jinsi al ins inma kullu al jins dukkan jinsi na mutum da dukkan jinsi na na aljan kaga umumi ne min a'la adawat al umum yani istikhdam alif wal lam lil jins an gane ko to daka lahum wa bil haqqi kitaba anzala yani anzala al-kutuba sai amfani da alif da lam ta jinsi ana an saukan ma kowa daga cikin manzannin nan littafi wani manzo da aka aiko an saukan mai littafi dama da cikin manzan bambanci tsakanin manzo da annabi shi manzo akan aiko shi da shari'a mustaqilla da littafi muhtasun bi shi ko annabi yakan iya zama ba shi da wato yakan iya zama an aiko shi don karfafa wata shari'a da ta gabace shi kuma shi ba littafi ake saukan mashi na musamman sai dai yana cikin wanda suka fi kowa imani da littafin manzo ya cikin wanda suka fi kowa sanin shari'ar manzo bal ya ma fi kowa wanda shi ba annabi ba kun gane ai daga shi su annabawa kamar masu karfafar manzancin manzanni ne su daga su manzanni su ake saukar mawa littafi daga wannan yana daga cikin usul na al'iman al'imanu bin rusul ka yadda cewa duk wani manzo Allah ya ba shi littafi ya aiko shi zuwa ga al'ummar shi shi saɓanin shugaba shi an aiko shi zuwa ga kowa cewa kanar rasulu yi ba'athu ila ummihi a ila ummatihi khasa wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum saliha wa ila madiyana akhahum shu'aiba ka kowa zuwa ga mutanen shi sai cewa bu'ithtu ila nasi amma ni kuma an aiko ni zuwa ga dukkan mutane kaga ilal abyad wal aswad wal a'rabi wal ajami al kull an fahimta lakin bi dhal ahdi yudhakkiruhu yudhakkiruhu likai ko likai bi dhal ahdi yudhakkiruhu saboda wato su manzanni su dinga tunatar da mutane da wancan alkawarin alkawarin da Allah ya dauka da kowa lokacin da ake fitar da shi daga tsatsan annabi Adam alaihi salam to manzanni sun zo don su tunatar da al'umma su tunatar da mutane wancan tsohon alkawarin kenan wannan shi manzanci shi sabon alkawari ne wanda yake tunatarwa da ga, ainihin tsohon alkawari da Allah ya yi da bayi ko da baraka iya tunawa ba amma dai an yi da kai shi wanda ya fi ka sanin kanka shi ya bada labari wa man asdaqu min Allah haditha ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shi yace yayi alkawari da mu tun muna tsatsan annabi Adam alaihi salam in ma ka manta wannan dai baka manta Qur'anin da aka saukan ma baka manta manzon da aka aiko maka ba kaga tajdidi ne wannan shi yace shi yasa ce likai bidhal ahad bidha yani bihadha ita dama ha muka ce ta menene ita ismul ishara hadin ita wannan ha'un din ta tambihi ce ba ita ce ishara ba ishara tana cikin za zihi zani amma ha wannan ta tambihi idan ka ce hadha muhammadun in ku nike nuna wa muhammad ko hadha muhammad to ha ita ce kai ku kalla Muhammadu za Muhammad ga Muhammad ita ha ta tambihi ce asali zani shi yasa sinan bai kawo ha'un din ba galibi a cikin waƙe da cikin saja na magana sukan fidda wannan ha'un din likai bi dhal ahdi yudhakkiruhum domin su tunatar da su da wannan alƙawari wa yunziruhum wa yubashshiruhum kuma su yi musu gargadi su yi musu albushiri dama na daga cikin hikima ta aiko manzanni al'amalin rusulil asasi tanzir wato wattabshir wato tunatarwa wato tsoratarwa da kwadaitarwa yin gargadi da yin albushiri alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من من لدنه ويبشر المؤمنين كاغا يا حدا سو الله زي دان منزو يي غرغدي و كافري da fajirai kuma yayi albushiri da muminai ga muminai wanda suke mutanen kirki tayyib kai la yakuna hujjatul linnasi dan kar ya zamanto mutane suna da wata hujja da za su fake da ita su ce ai ba dan an wato da an aiko mana manzanni da mun yi imani da an aiko mana manzanni da mun yi imani da aka sai aka katse musu hanzari kafin su faɗa hakan to an aiko manzannin kafin su faɗa hakan an aiko manzannin wanda ya ce rusulan mubashirina wa munzirina likaila li'alla yakuna 'ala an-nasi hujjatun ba'da ar-rusul dan kai zan mutane suna da wata hujja da za su fake da ita bayan bayan aiko manzanni kenan aiko manzanni an tsatsake bakin tsanya ne an an an rufe bakin duk wani wanda zai iya ya faɗi wani abu cewa ai ba aiko mushi ba da aka bai sani ba aka ka a kama shi da laifin abin da ba a ainihin wato sanar da shi ba da aka sai aka aiko manzanni an fahimta ko kai la yakuna hujjatul linnasi bal lillahi a'la hujjatin azza waja ina ai Allah shine yake da mafi kololuwar hujja wanda yake mai girma da daukaka wanda ya buwaya ya daukaka hujja tana ga Allah subhanahu wataala tunda ya aiko ma manzo ya baka ainihin wato dama ya tsawaita rayuwarka walam nu'ammilkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa za'akum an-nadhir gashi an baka tsawon lokaci an baka hankalin da zaka auna kuma aiko ma manzo an saukan ma da littafi kuma manzan nan ya zo yi maka bayani filla-filla ya sauke haƙƙi ya sauke nauyi kake nan idan har an samu wani akasi daga gare ka ne ba za ka tuhumi kowa ba sai dai ka tuhumi kanka amma waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa ina fata an gane wa yunziruhum wa yubashshiruhum kai la yakuna hujjatun lin-nasi bal lillahi a'la hujjatin azza wajal sai malam yace faman yusaddiquhum bila shiqaqi duk wanda ya gazgata annabawan nan ba tare da sabawa ba ashiqaq shine mukhalafa an takuna ar-rusulu fi shiqqa wa anta fi shiqqatin akhar fa hadha yusamma mushaqqa mubalaghatun fi al-mukhalafa wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda kaga mushakatu ma'ana sabawa ta inda annabawan suna gefe kai kana gefe gaskiya na gefe kai kana gefe kaga sabawa ce tamaman to daka duk wanda ya kasance ya gazgata annabawa bila shikaki ba tare da sabawa ba abinda suka yi umarni shi yayi biyayya faqad wafa bi dhalika almithaq to hakika ya cika wancan alƙawarin da suka yi da ubangiji amma ko duk da ya ɗau wancan alƙawarin sai ya ƙin biyayya ga annabawa ya warware alƙawarin ya warware alƙawari don haka ya zamanto ba ba mumini ba sai ce wa za ka najin min azabin nari wanda ya cika alƙawarin nan ko ya yi biyayya ga manzanni to wannan shi ne wanda ya tsira daga azabar wuta wa zalikal warithu uqbad dari kuma wannan shine yake cin gadan wato gidan nan na makoma ƙarshe gidan aljanna shi yasa da Allah ya faɗi sifofin mu'minai qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un ƙarshe sai yace ulaika ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun su za su gaje gidan aljannatul firdaus daka sai ya ce ainihin wato wa zalikal warithu uqbad dari wannan shine yake gadan wato makoma ƙarshen nan ta gidan aljanna Allah ta'ala ka samu na cikin masu cika wannan alƙawari masu gadan gidan aljanna wa man bihim wa bil kitabi kazzaba wa lazama al i'rad anhu wal iba wa man bihim wa bil kitabi kazzaba yani wa man kazzabahum wa kazzaba al kitab duk wanda ya ƙaryata wannan hum damir ya'ud ila ila rusul ko wanda ya ƙaryata manzanni wa bil kitab yani al kutub kuma ya ƙaryata littattafai kaga yana ta kawo jam'i duk da galibin mutum akan aiko musu manzo ɗaya ne banu isra'ila ne za ga sun yi taurin kai sai kaga an aiko manzo biyu manzo biyu cikin al'umma ɗaya wanda Allah ya ce wadrib lahum mathalan rajul mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلين إنا إليكم مرسلون kaga aiko annabi biyu manzofa manzanni guda biyu aka aiko musu duk da aka suka ki aka ƙara musu wani manzo to amma galibi za ga manzo guda ake aiko mawa al'umma to amma nan sai kaga yana ta kawo jam'i wanda ya ƙaryata manzanni wanda ya ƙaryata littattafai saboda akwai tansiqi mai ƙarfi akwai kyakkyawar alaka tsakanin annabawa da manzanni akwai kyakkyawar alaka tsakanin littattafan Allah daga wanda ya ƙaryata manzo ɗaya to kaman facar biyu ne in ya tsinke daga duk sauran ɗiyan sai su ɗiyan carbin sai su biyo wanda ya fara sauka to da ka ƙaryata annabi Musa duk su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su annabi Isa su annabi Ibrahim su annabi Nuh sai mu ma ba ruwan mu da kai so da kyakkyawar alaka akwai haɗin kai tsakanin su ko ba irin yanzu ba an kabar wancan malamin sai wani ya ce halumma ilaina gani in kabar wancan makaranta sai wannan ta ce ta'ala huna naka majalu naka faragh naka musamaha to su annabawa ba haka bane su da kabar annabi ɗaya sauran sun barranta shi ya ce kazzabat adunil mursalina kazzabat thamudul mursalina kaga duk da kasancewar manzo guda aka aika ma kowane ɗaya daga cikinsu amma sai ce sun ƙaryata manzanni kazzabu bin nuzur sun ƙaryata masu gargaɗi a wata fassara duk da annazir ɗaya ake aika ma al'umma to shi yasa a nan gurin sai kaga ya kawo a jam'i faman yusaddiquhum bila shiqaqi faqad wafa bidhalika almithaqi wa dhaka najin min azabin nari wa dhalika alwarithu uqbad dari wa man bihim wa bil kitabi kadhaba يعني ومن كذب الرسل وكذب الكتب التي أرسلت ونزلت على على الرسل ولازم الإعراض كما يلزم تكودك يا قريتا كما يا جويا بايا عنه daga ainihin manzan ko littafin ya kauda kai wal iba ya lizumci kiyawa al iba'u shine kaki illa iblisa aba wastakbar ana daga cikin wato anwa na kafirci kufrul iba mutum ga gaskiyar ya sani amma ya ce ba za abu ba ai shaidan baka fi shi sanin gaskiya ba fa ka fi shi ya san Allah sarai ya san Allah ai shi yasa ake cewa da fir'auna yace ana rabbukumul a'la isra'iliyat ne amma shaidan ya sa shi a daki ya zane shi sai ba shegan taka ba ko ni ban ce ni Allah bane sai kai gane ai su da kansu mabiya fir'auna su hamana sun san ƙarya yake yi ai akwai wata karin magana da suke cewa a ala haman ya fir'aun fir'auna ne wata banna shine yake nema kuma ya gamsar da hamana sai ce yanzu su hamana za a yi barazana su hamana za a yi alaye eh muna sanar da kawai ka aje a tafi da ta damfaran mutane amma mun san ƙarya kake suka ce da fir'auna ya ce ana rabbukumul a'ala sai wata tsohuwa akuyarta ta mutu fir'auna ya ce yana rayar da matattu ta jawo akuya ta zo da shi wurin fir'auna kafin ta shiga hamana ya ganta ce lafiya ce akuya ta ta mutu kuma naji mai gida ya ce shi ke halitta da aka sai na zo ya halitta mu ita ya ce ayya aku yanzu mai gida yana can yana halittar raƙumi ne kake bata mai lokaci sai sai wata akuyar ya bata ya ce jeki to shi ne da ya shiga gurin fir'auna ya ce lafiya ya ce kaji kaji fa matsala ta kunno kai amma dai an yi maganinta na ce mata yanzu kana cikin halittar raƙumi na sallame ta ta tafi sai ce aiko ka san halittar raƙumi akwai wahala shi ne ya ce a ala haman ya fir'aun zuwa ga shigantaka har hamana masu amma ita abokin cin mushe ne gane ku to shi ne Allah ka tsare mu wala zama al'irada an huwal iba iba kiyawa ko irin kafircin su shaidan sun san gaskiyar amma kuma su ki biyayya ji ba masdar ne aba ya ba iba'an fazaka naƙidun kilal ahdain wannan wanda ya kafirce ma annabawa ya kafirce ma littattafai to wannan shi ke shine wanda ya warware dukkan alƙawuran guda biyu da wancan tsohon alƙawarin wanda aka yi shi tun a tsatsan annabi adam da wannan sabon alƙawari da manzanni suka zo da shi duka ya warware mustaujibul lil khizyi fi darain ya ja ma kanshi tabewa ya wajabta ma kanshi tabewa a gida biyu na duniya da lahira kasa wanda ya kibin Allah tun a duniya sai ya tabe ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا كانوا يتقون وكما زنشان عاداوا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي fil hayati duniya wala azabul akhirati akhza amma dai duka an tabe da Allah ka kare mu awwalu wajibin ala al-abidi ma'rifatu ar-rahmani bit-tauhid idh huwa min kulli al-awamiri min kulli al-awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayaman yafhamu إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعها بلا مثال سابق الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم malam ya ce awwalu wajibin alal abidi farkon wajibi akan bayi eh awwalu wajibu alal mukallafi ko inji malam ya ahlari awwalu wajibin alal abidi farkon wajibin da ke kan bayi ma'rifatur rahmani bit tauhidi sanin ubangiji ta'ala mai rahama ta hanyar kadaita shi ba wai sanin cewa akwai shi ba eh sanin akwai shi kuma aikin shi shi kadai yake yi kuma bautar shi shi kadai ake mawa wannan ne zai zama imanin yayi amfani amma dan ka yadda akwai Allah shi dan ma ya yadda akwai Allah fir'auna ma ya yadda akwai Allah shi yayi cewa rabbukumul a'la ko shi dai cewa in ma akwai Allah fir'auna bai bai da kunya Allah ko in ma akwai shi dai yana sama da wancan mace ma alimtu lakum min ilahin ghayri yace a bincike na ma kawai ni kadai ne eh shirikai su da ma ai a rububiyya ai suna da gwabi gwabi gare su a rububiyya sun san da cewa Allah ke yi Allah ke dagawa shi ke saukewa shi ke raya shi gurin bautan ne shi ma ba su ce fa ba su bauta mai ba sun bauta mai amma sun bauta ma wasu ba dan wa'incan sun cancanta ba wai dan su kusantar da su zuwa ga Allah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haula'i shufa'auna 'inda Allah hakaza kanu yaqulun wa ma'a dhalika qad kuffiru wa qutilu wa qutilu wa 'udhibu fid dunya wa 'adhabul akhirati yantadhiruhum illa man naja minhu wa najahu Allah to saboda haka awwal wajibin 'ala al-'abidi معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم domin shi tauhidi shine mafi girma cikin dukkan wani umarni kaga ita gaskiya ɗaya ce ko ai haka ibn abdul wahhab ya ce ko wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid ko wa huwa mene wa huwa ifradu Allah ta'ala bil ibada wa a'zamu ma naha anhu ash-shirku wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu kaga ta gaskiya yanda ibn abdullah ya faɗa haka alhakami ya ambata cewa idh huwa min kullil awamir cikin dukkan umarni da aka ma ba ma umarni kai sallah ba amma umarni ka fidda zakka kai kai gaskiya kai rukun amana ka sada zumunci duka awamir ne shar'iyya al-awamir al-ilahiyya amma duk da haka mafi girman umarni shine na tauhidi dan shi saba shi halaka ce abadiyya kuma waccan saba shi halaka ce amma kuma ana iya samun rahusa Allah kan iya yafi wa mutum dan bai sada zumunci ba badda dai sallah in ya kiyin ta wannan ya kafarta amma dan bai sada zumunci ba dan bai fidda zakka ba dan bai yi azumi ba ba a fidda mushi tsammani daga rahmar Allah amma ya mutu baya tauhidi wannan kafiri ne babu ko shakka na kafirci ne mai fitarwa daga musulunci haka sahabbai suka ce Abdullahi bin Shaqiq babu gado ba za a mai sallah ba ba ko Allah ya ji kanshi ba Ibn Ibn al-Uthaymin a farkon sifatu salah ayi wannan bayani yace yace yace wanda ya bar sallah yace kar ku dauka wai al-kufru dun al-kufr yace kafirci irin su fir'auna irin kafircin fir'auna da hamana da ka Abdullahi ibn Shaqiq at-Tabi'i yake cewa كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة هذا إجماع من الصحابة إجماع من الصحابة تعالى da cewa akwai ra'ayin sa Imam Shafi'i su Imam Malik Abu Hanifa cewa wanda ya bar sallah takasulan sai suka raba bainal munkir wa bainal yani al-muthbit ya tabbatar sallar wajiba ce amma ta kasala an Imam Ahmad yace da bai yi ba kawai shi ya nuna bai yadda da ita ba akwai ai tattaunawa munakashar Shafi'i da Ahmad akan akan sallah wanda a zahiri dai Ahmad kamar Shafi'i ya dan rinjaye shi yanda shi Shafi'i yana ganin bai zama kafiri ba in har ya yadda da ita amma Shaukani yace a tada zancen eh yazo yemawa yemawa Imam Ahmad lauyanci ke ganin fa shafi'i fa bai faci riba ba a wannan tattaunawar yanan cikin ina ga littafin shi asilul jarrar asilul jarrar haka wanda ya bar sallah a zance mafi inganci kawai ya kafurta al'adilla shar'iyya wan nusus al-hadithiyya thabita an al-bashir an-nadhir radiyallahu sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka duk hadisan da suka zo kan kafurcin wanda baya sallah itlaqi suke yi itlaqi suke yi kawai al'ahadu alladhi bainana wa bainahum assalam Allah ta'ala ya sanya sharadin a daina yakar kafirai sai sun yi sallah fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahu ana sana Umar yace wala hazza fil islam unzuru wala hazza lam la wannan nafiya lil jins wala hazza fil islam liman taraka as-salah babu rabo a musulunci ga wanda ya bar saboda sallah ko kwankwalati ba shi da shi a cikin addi wanda ya zo da ya gafiru maduna zalika liman ya sha shi ya ce in an bar sallah kuma an kafurta al'islamu kullum la ya tajazza mafuhum طيب هذه المناقشة ربما نؤجلها سيكون أفضل نؤجلها إلى وقت ما ثم نتناقش المناقشة أمر مطلوب لكن هنا مازال الدرس نعم آه إناني إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم شي wato ainihin sanin ubangiji nau'i biyu ne aya man ya fahamu aya min adawatin nida wanda zaka ce ya kana cewa aya kana cewa wa kana cewa ai duka suna cikin adawatu na annida aya man ya fahamu ya kai wanda yake fahimta na farko ithbatu zatin rabbi jalla wa'ala tabbatar da zatin Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka na biyu asma'ihi alhusna sifatihi al'ula tabbatar da sunayen Allah ta'ala waɗanda suka kasance mafiya kyawu sifatihi al'ula da sifofin shi wanda suke maɗaukaka tabbatar mai da abin da ya tabbatar makan shi na sunaye da sifofi ko abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر كما كيدتي وألا سبحانه وتعالى shine ubangiji abin bautan nan aljalilu madaukaki alakbar wanda shi yafi kowa girma shi yafi kowa girma gurin daukaka ta sifa da zati duka alkhaliqul bari wanda shi ke halitta kuma shi ke kirkiran halitta wal musawwiru kuma shi ke je tsara tsara halittar yanda ya ga dama sawwara dan adam da surar da ya ga dama sawwara kare da surar da ya ga dama sawwara tinkiya sawwara jaki sawwara duk kowace halitta da irin taswirar da Allah ya mata al musawwiru kenan baril baraya wanda shi ya kage halittar halittu albaraya anil khalq shi ya kage halittar halittu munshi'ul khalaiqi wanda shi ya tasar da halittu gabaki ɗaya shi ma dai insha da ainihin al khalq da ainihin wato a ce al bari ma'ana su halittawa to shi ya halicci dukkanin halittu munshi'ul khalaiqi mubdi'uha wanda shi ya kirkiro su da ba a yi su ba ba wanda ya fara halitta Allah ne yayi bila misalin sabiqi ba tare da wani samfur da ya gabata bai kalli kofin wani ba sabani yanzu duniya duk wanda zai creating wani abu zai kiran ake cewa zai create din wani abu yana da wani samfur da zai kalla zai kalli na wani sai dai yazo ya dan tsawara shi ya ƙara faɗaɗa al'amarin shi sai kaga mota sai wannan model ta kaza wannan model ta kaza amma dai duk ta farkon ake ta kwaikwaya to shi Allah ta'ala bai kalla samfurin halitta ko tsarin zanen halitta a gurin wannan ba shi ya kirkiri kayan shi shine ainihin al-mubdi'u da ya kirkire shi kuma cikin sura mai banƙaye eh shi fatira samawati wal ardi shi ma al'awwalul mubdi bil abtida'i Allah shi ne na farkon da ke fararwa shi yake farar da halitta fara yin abu bil abtida'i wanda shi ba shi da farko wal awwalu falaysa qablahu shay wal akhirul baqi kuma shine na ƙarshen da ke wanzuwa komai zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bil intihai wanda shi Allah baya karewa ba shi da ƙarshe wal akhirul ladhi laysa ba'dahu shay' da nabi ya fassara sallallahu alaihi wasallam al-ahadu wanda yake shi kadai al-fardu tilo al-qadiru wanda shike da iko al-azaliyu wanda ba shi da farko shine na an ce wannan azaliyun abadi yani labtida alahu wala intiha as-samadu wanda shine kowa ke nufin sa da bukata al-barru shine mai kyauta al-muhaiminu Allah ta'ala shine mai kulawa al'ali Allah shine madaukaki uluwa qahrin daukaka ta wato fin karfi daukaka ta danna kowa ma'ana kowa na karkashin izzar shi shine uluwa qahar wa uluwa shani da kuma daukaka ta sha'ani shi a karan kanshi yana sama da kowa sannan kuma kowa na kasan shi da ma'anar ba wanda ya isa ya motsa sai da izinin shi ba wanda ya sai numfashi sai da izinin ubangiji da sanin shi ba wanda ya isa ya ci ko ya sha ko ya motsa ko ya rayuwa ko ya kwanta ko ya tashi ko ya daga ko ya kasa sai da izinin Allah kenan kowa na karkashin kahar na ubangiji subhanahu wataala jalla anil adudadi wal a'wan Allah ya daukaka daga kishiyoyi da masu taimako ba wanda yake daidai da shi ba wanda ke tallafa mushi shi sai dai ya tallafa ma kowa ma ba wanda ya isa ya ce shi ne zai agaza ma Ubangiji ko ya kawo ɗauki ko ya kawo gudunmawa ko ya ba da hannun jari cikin tsari da mulki da gudanarwa ta Allah Allah ba ruwan shi da wannan walam yakun fihi ma min shirk wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir kaza lahul ulu wal fawqiyya hakan nan Allah yana da ɗaukaka ta kasancewar yana saman sammai saman al'arshi ala ibadihi yana sama da bayan shi gabaki daya muhaimi ibadihi bila kaifiya ba tare da sanin yaya yake a sama da su din ba ita kaifiya majhul ne ko al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a jal imam ahmad imam darul hijrati imam malik imam darul hijra rahimahullahu ta'ala wanda wannan maganar maha'ar ruwaito ta daga ummu salama daga Sheikh Abdulaziz Abdulrazzaq Al-Badr yayi tahqiqin wata wani littafi ciki ya kawo asani din duka mas'alar wannan mas'alan su'al din da aka yi ma Malik akan to ya kawo hatta daga Ummu Salama Ummul Mu'minin ta faɗi irin haka radiyallahu anha wa ardaha to da ka sifofin Allah gabaki daya magana daya ce akan su duk abin da ka tabbatar a wata sifa zaka tabbatar da shi a daya ash'ari ya zo yana ai ba za a ce ya daidai ta sama al'arshi ba ba za a ce a duk abin da yake gudu to ba mu'tazile shi kuma zai mai ilzamin shi cikin sifofin nan bakwai da ya yarda da su qadiran wa maridan wa alaman wa hayyan wa ne da suke kawowa in ka ce Allah hayyu ne rayayye ne da adam ma rayayye ne sai ce a to ai ba rayuwa irin ta na adam sai ce shikenan ni ma da na ce Allah yana saman al'arshi ban ce irin yanda na zauna kan kujera ba da na ce yana da hannu ban ce irin nawa hannun mai farata mai kumba mai dauɗa ba yana bukaci in yanke farce saboda dauɗa ta yi yawa ban san ma in ci abinci da hannu da kazanta irin tawa ba irin hannuna ba laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir an fahimci wannan ai طيب نعم على عباده بلا كيفيه wa ma'aza ba duk da haka kuma duk da yana saman sammai yana saman kowa muttali'un ilaihim Allah yana sane da ko yana ganin abin da bayin nan suke suke bi ilmihi da ganda ilimin shi muhaiminun alaihim mai kula ne da su ba wani motsi da zaka yi face cikin kulawa ta ubangiji duk da yana saman sammai amma abin da ke cikin kumfan teku bai boyu gare shi wanda ke cikin rami bai boyu gare shi ba abin da ke cikin zukata bai boyu gare shi ba yubsiru dabiba namlatin sauda'a fi lailatin zalma'a alwahiya mashiya ko yana ganin tafiya ta ainihin tururuwa baka a cikin saman bakin dutse cikin bakin duhun dare kuma yanda yasma'u jami'al aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat azza wa jalla to za mu bar shi haka sai mu tashi zikruhu lilkurbi wal ma'iyya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa
ayawa kuma sha Allah yana da alaka da darasi ina so